أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من وانا للتافي ندالي يزامو أورا دقا إن مقطع har yanzu muna magana yana magana game da shehu malam nasiru irin aikin da yawa addini akwai baiti ɗaya wanda muka kwana a kansa to za mu tashi a kansa duk da mun karanta shi amma za mu karanta shi tabarrukan hatta wa za ta biha ala muhtajiha ta jassana wa zafaftaha zaffal hadi hatta wa za ta ha har sai da shehu na malam nasiru wa za ta ha ka sanya shirya wa za ta ka sanya ta biha ita shirya din alamu hutajiha ga masu santa mabukatanta su ne muridai bayan da shiriya ta haɗu da matsala ta haɗu da azzalimai macuta shehu ma nasir ka je ka kwato ta kuma ka sanya ta alamu hutajiha a halin mabukatanta su ne muridai ta jassana kuma ka sanya mata hula ta haske wazafaftaha wazafaftaha kuma ka gaggauta kai ta wazafafta kuma ka gaggauta ta zaffal hadi irin gaggawar da ake wa amarya in za ka yi amarya fa hazasta idi sai kulla barrin salikin wa madatta min baba aihi ma lam yumdadi fa hazasta idi fai kulla barrin salikin wa madatta min bab aihi ma lam yumdadi fa hazasta shehu malan nasiru sai ka girgiza idi fai gaffan kulla barrin dukkanin wani mutum managarci salikin mai yin ibada wa madatta kuma shoma nasiru ka karfafa min babaihi daga damatsansa ba babaihi ba babaihi wannan wannan radin fataha ne min babaihi daga damatsansa malam yumdadi wanda ba a nike su ba eh fa hazanta shehu malam nasiru kai ka girgiza idifai jaffan kulla barri dukkanin wani mutum managarci kai ka girgiza gyaffansa abin da ake ne da girgizawa ka tashe shi a barci kaga in za a tashi mutum a barci za a dan taba shi a girgiza shi ma'ana dukkan wani mutum managarci mai ibada shehu ma nasur kai ka girgiza kai ka girgiza gyaffansa ma'ana kai ka tashe shi a barci ya gane cewa ashe da ba ma komai yake ba yanzu ne zai yi ibada ko a hausa ana cewa wani fa ya jijjiga ni ma'ana ya zo maka da abin da sai da zuciyarka lalle ta kaɗa ko a ce kai wani fa ya fa girgiza mu ma'ana ya zo da wani babban al'amari to dukkanin wani mutum mai ibada shi ma nasir sai da ka girgiza gefansa ya ji fa cewa kai ya kamata fa a ware a bautawa Allah wa madatta kuma ka karfafa min da ba aihi da matsunsa ka karfafa da matsun nasa bayan ka tashi a bacci ya gane cewa ware ya tsaya ya jajirce ya yi to duk da haka kuma sai ka ƙara ƙarfafarsa ka ba shi ilimi ka ba shi duk abin da yake bukata ya ibada da hujja malam yum da bi wanda kuma daɗin ba a miƙar da shi ba ba a ƙarfafa shi kamar haka ba to shi ne hatta a ƙamta bi istiqamati qamati taqwa musaqifa ma biha min awidi hatta a ƙamta bil istiqamati qamati taqwa musakkif ma biha min awwaj min awidi hatta aqamta har fa sai da kai shehu malam nasu aqamta ka tsayar da bilistiqamati da daidaituwa kamati takawa irin ta tsoron Allah Qur'ani ya ce fastaqim kama umirta ko to hatta aqamta har sai da shehu malam nasu ka daidaita bilistiqamati takawa da daidaitawa da irin tsayuwa ta tsoron Allah musankifa kana mai daidaita ma biha abin da ya kasance tare da shiriya min awidi na karkata duk abin da ya karkace da na shiriya sai da ka zo ka gyara mutane shi kace ga yadda za ku yi duk abin da mutane suke yi shi ma da naso sai da ya kara gyara musu al'amarin ya sake nuna musu yadda abin yake shine hatta a kamta har sai da ka daidaita bilistiqamati takawa bilistiqamati da daidaituwa kamacin takawa irin tsoron tsayawa ta tsoron Allah. Musakifa tana mai daidaita ma biha abin da ke ga shari'a shari'a min awudi na karkata فكشفت عن حجب السرار هلالها وأدته بدرا يلوه لمقتدي وكشفت عن حجب السرار هلالها وأدته بدرا يلوه لمقتدي وكشفت شيخ مال الناصر كيني كياي عن حجب السرار daga hijabi eh an hujibis sirari daga hijabi eh wa kashafta kai ka yaye hilalaha jinjirin wata na shirya an guji bisirari daga hijabi irin na buya kaga jinjirin wata idan akwai haske ma kaga da yaya ake ganin sa to amma waka shafta shoma nasur sai da ka yaye hilalaha jinjirin wata na shirya an guji bisirari ka fitar da shi daga hijabi irin na buya wa'attuhu ko bayan ka fitar da shi wa'attuhu sai ka mayar da shi badara ya koma wata dare daren goma sha hudu yaluhu da yake bayyana le mukutaci ga duk wanda ya zamto zai zai bibi hanyoyin bayin Allah shine le mukutaci ga mai koyi da bayin Allah na gari mai bin waliyai sufaye to sai da ka bayyana da shi eh waka shafta shi ma Allah zur kayaye hilalaha wata daren goma sha hudu na shirya an guji sirari ka fitar da shi daga hijabi na buya wa attuhu kuma ka mayar da shi badaran wata daren goma sha hudu yaluhu yana bayyana le makutadi ga dukkan mai neman hanyar bayan Allah zai samu an tallazi jaraita arbaban nuha fa sabaqtakum sabaqal jawadil mujwadi an tallazi jaraita arbaban nuha fa sabaqtahum sabaqal jawadil mujwadi an tallazi shehu malam nasu wa an tallazi kai ne wanda jaraita ka tsira da arbaban nuhama abota hankula kai ne kai tsere da masu hankali shine an tallazi jaraita shehu na nasu kai ne wanda kai kai tsere arbaban nuha da masu hankali jaraita shine kamar kamar wannan kamar wasa irin na tsere na gudu wasa irin na gudu to an tallafi jareta wanda kai ne kai wasan tsere wasan gudu ko tsere tsere arbaban nuha amma fa ba guje guje wanda ake zuwa filin kwallo ai ba a arbaban nuha da ma'abota hankali ke tsere da su irin gudu na hankali ake nishi ya tsiru na tsairan jalisi na kenan irin yadda shobara yake faɗa yake cewa kai mamaki mana fa'ajaban bi zalika sayrin yashbihuna sukura kai mamaki da irin wannan gudun da mutane suke kuma za ka same su a guri ɗaya ne a zaune to tsira irin na hankali ake nishi fasa baktahum amma da ka tsira da sudun fasa baktahum sai ka rigaye su sai ka riga su sabakar jawabi irin rigayen ingarman doki mujuwati wanda yake mai tsananin gudu haka ka riga su eh an tallabi jarai ta kai ne wanda ka tsira da arbaban nuha masu hankali fasabaqtahum amma sai ka riga su isa sabaqal jawadi irin rigayen ingaraman doki nuji wadi wanda yake mai tsananin gudu an tallazi qardatta lamma aklasu wa balatta anhum bil muallal aswadi an tallazi qardatta lamma aklasu wa falajta anhum bil muallal aswadi an tallazi qardatta shehu malan nasiru an tallazi kai ne wanda karɓarta ka dace da samun wannan katin lamba aklasu lokacin da suka kuskure karɓarta daga daga ƙirɗas ne kamar daga takarda ne to su da larabawa akwai wasan da suke yi na kaci ne kamar yanzu ne yadda ake yin caca irin ta kaci to su akwai abin da suke yi wanda kamar a ce dai ƙuri'a ce mutane kaza ne waye ya cancanta da abin sai a rubuta takaddu sai a rubuta takaddu wannan takaddar sai a rubuta babu wannan a rubuta babu wannan a rubuta babu wannan kuma sai a rubuta sunan abin da ake nema sai a sa takaddun guri ɗaya sai a rufe su sai a birkita su shikenan sai a ce kowa ya zaɓi ɗaya kai da kanka zaka zaka ɗauko sakamakonka kowa in ya ɗauko shi kenan sai a zo a tara mutane a gabansu sai a buɗe kowace takarda a game a ciki da an buɗe babu komai to kar ka zargi kowa ba da wanda za ka yi rigima kai da kanka ka ɗauko to an tallafi karbasta shehu malam nasir kai ne wanda ka samu wannan takaddar ka ci kashi ka samu wannan takaddar da ita ce sunan ka yake jiki lamma akhlasu lokacin da kuma su suka fulfure da hannun su zada ko kuma ba su bane ma'ana mukamin da ka samu shehu malam nasir kowa ya sallama cewa mukamin ka ne Allah ne ya baka to shine al tallafi karbasta kai ne ka samu kashi lamma akhlasu lokacin da suka suka kuskure wafalajta anhum bil mu'alla wafalajta shehu malam nasur kai ne karabau da anhum akan su abokan karawarka bil mu'alla da wata bil mu'alla al aswadi bil mu'alla da wata madaukakiya al aswadi wacce take baka eh anta allazi jaraita oh faza ba wannan wafalajta anhum kuma kaci nasara akan su bil mu'alla da wata doguwa al aswadi wacce take baka shi ma wannan mu'alla ɗin shi ma kamar bil mu'alla al-aswadi bil mu'alla da wata doguwa al-aswadi wacce take baka shi ma bangare abin da shafi shi ma abin da larabawa suke ne kamar na istihara ko neman zabin Allah wanda suke da kyauro sai a ɗauki wannan kyauron sai a jefa in ta kaɗa ta kaɗa sai a ga wacce ce ta taɓa to wacce ta taɓa sai a ce to wani shi ya nasara ko wani shi ya samu kaza ko wani shi ya cancanci kaza to da aka je yin wannan kyauro din da aka buga wa falajta anhum kai ne ka rabauta akan mutanen ka birmu Allah da wata doguwa al'asodi wacce take baka kai ka samu nasara a nan ma wannan duka kinaya ne da yake maka na cewa malam nasu ya ci nasara ɗari bisa ɗari yace wa abarta min lajjil ma'arif lujjatan wa qafatta wa qafattaha bi sahilaha fuhulul wurdi wa abarta من لجج المعارف لجة وقفت بساهلها فهول الورد أنت الذي ونن وأبرت شيخ مال الناس وأبرت كين وند كيتري من لجج المعارف daga zurfi irin na kogin ma'arifa lujjatan wanda yake mai tsananin zurfi to shi ma na kai ka tsallake kogi na ma'arifa wanda yake mai zurfi waƙafat bisahiliha fuhulul wurdi fuhulu manya-manyan waliyai sune fuhul ingaramai fuhulul wurdi manya-manyan ingaramai alwurdi masu gangarawa zuwa ga kogin ma'arifa waƙafat sun tsaya ne bisahiliha a gabarta kogin ma'arifar da manya-manyan waliyai suka tsaya a gabarta to shi ma Nasiru kai ka zo ka gangara ta cikin wannan kogin kauce tuntuni ka tsallake wanda manya-manyan walima sun tsaya a gabarta shine wa abarta kai ka tsallake millajajil ma'arifi daga zurfin ma'arifa lujjatan wani irin zafi wani irin wani mai tsananin zurfi wanda fuhulul wurradi manya-manyan ingaramu alwurradi masu gangarawa wakafa suka tsaya bisa hiliha a gabarta وقرأت غير مزاحم لحيا بها فوردت منها كل عزب المورد وقرأت شيخ مال الناصر وقرأت كيني ككوسة cikin kogin ilimi na ma'arifa gaira musahimin ba tare da wani yana matsarka ba kai kadai bihiya biha ka kusa cikin wannan dausayi na ma'arifa koguna na ma'arifan nan fawararta min ha kulle azbin mauridi fawararta sai ka gangara min ha daga ita ma'arifa ɗin kulle azbin dukkanin wani ruwa kulle azbin dukkanin wani ruwan daɗi mauridi wanda ake gangarawa a sha na ilimin ma'arifa cewa ma nasur kai ka samu wannan shine waka ra'ata yawa waka ra'atan nan waka ra'atan nan na kwankwada na kwankwada ne ba na ba na kutsa bane eh na kwankwada ne wa qara'ata shehu malam nasir kai ka kwankwada bihiya biha a tafki na ilimin ma'arifa gaira muzahimin ba tare da wani yana matsarka ba kai kadai ka je ka sha ba tare da wani ya matse ka ba fawaratta minha kulla azmin fawaratta sai ka gangara kulla azmin dukkanin ruwan daɗi minha daga ilimin ma'arifa mauridi wanda ake gangara masa a sha وقطفت منها كل نور ظاهر وحصرت منها كل غصن مؤتد وقفت وقطفت منها كل نور ظاهر وحصرت منها كل غصن مؤتد mu'tadi waka ɗafta kai ne ka ɗasa min ha daga ilimin ma'arifa kulla naurin dukkanin wani irin fure zahirin mai haske duk wani fure na ilimin ma'arifa mai haske waka ɗafta shoma na kai ka tsinko ka tsinki wannan fara wasarta kuma kai ne ka ɓallo kulla guslin dukkanin wani reshe mu'utadi mai ni'ima min ha daga cikin ilimin ma'arifa din shi ma nasur kai ka samu wannan baiwa shine waka dafta kai ne ka tsinka min ha daga ilimin ma'arifa kulla naurin dukkanin wani fure zahirin mai haske wa hasarta kuma kai ne ka balla min ha daga ilimin ma'arifa kulla gusnin dukkanin wani reshe mu'utadi wanda yake mana imci wa halafta min ha kulla rabi'in murhibin وأسمت سرك كل ذود أجيدي يتي وحللت منها كل ربع مرحب وأسمت سركك كل رود أجيدي وحلب وحللت شو مال الناس كيك سوك كل ربع dukkan wani gida murhibin wanda yake mai yalwaci shi ma na suka kasa ka gida mai yalwaci na ilimin ma'arifa wa asamta kuma shehu malam nasur kai ne ka kiwata sarhaka garkinka kulla raudin a cikin dukkanin wata dausayi abiyaji wacce take imciya mana dukkan muridanka da mabiyanka ka ba su abin da suke so sun ci sun ƙoshi sun sha a cikin ilimin ma'arifa shine wahalalta minha kai ka sauka cikin ilimin ma'arifa din kulla rabin dukkanin gida murhibin mayalwaci wa a samta kuma kai ne kai kiwo shine wanda muka karanta a alburda ko wa in hiya salatul mar'a fala tasmi na kiwo kenan wa a samta shehu malam nasur kai ne ka kiwata sarhaka garkenka kulla raudin a cikin dukkanin wani dausayi agiyat man'inci mana duk wanda ya bi shehu malam nasiru to shi ma ba shi da in kana cikin garken malam nasiru kana cikin jama'arsa to kai ma ba za ka yi talaucin ilimin ma'arifa ba wallahu ta'ala a'lam